أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa yau muna lahadi 24 ga watan biyar an shigo daren 25 kenan ko hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 18 ga watan 12 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi masalam shekara ta 2022 a sati wanda ya gabata ba mu samu damar gabatar da karatu ba saboda wani uzuri da ya gitta a wannan satin kuma shi kuma alaramma usman wani uzuri ya gitta masa to kenan insha Allahu ta'ala aramma isa shine zai wato kasance tare da mu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya kenan za mu tashi ne a cikin suratul tauba a aya ta 11 zuwa aya ta 12 a shafi na 188 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون na'am kamar yadda ‘yan uwa suka sani in za mu fara bayani muna farawa ne da wato tafsiri wanda yake muktasar yana kawo bayani a takaice shine tafsiri na jalalaini ko ba haka ba ya ce wa in na kasu aina ƙadu suka warware aimanahum rantsuwarsu ai mawafiqahum jam'i ne na mithaq sai a ce mawafiq alƙawurran da suka yi min ba'di ahdihim bayan sun yi alƙawali to ai dama bayyuwa ai alƙawali sai bayan alƙawali ko ba haka nan bane amma ta akidi na a ce wato abin mamaki na a ce ya yi alkawali kuma ya warware shi bayan ya yi alkawali ma'ana don a nuna maka munin abin ne don dama bai yiwa a ce sun warware alkawalin su in ba su yi alkawalin ba saboda wani zai iya cewa cikin alkur'ani kamar akwai waɗansu abubuwa waɗanda sai ga kamar bai dace a kawo su ba a'a ta akidi na wani lokacin magana za ta zo ta karfafa wata ma'ana wani lokacin kuma ta zo da sabuwar ma'ana at ta'kidu wat ta'sis babi ne mai faɗi cikin ilimin usulul tafsir da usulul fiqh to wa in naqasu aymanahum yace wato abinda mawafiqahum kenan min ba'di ahdihim bayan sun yi alƙawali wa ta'anu fi dinikum suka yi suka a cikin addinin ku ay abuhu suka aibanta addinin ku faqatilu a'immatal kufr ku yaqi a'immatal kufri jagororin kafirci ru'asa'uhu kenan malam yace fihi wad'u adh-dhahir mawdi'a mawdi'a al-wad'u adh-dhahiri mawdi'a al-mudmar kina an dauki zahiri an aza shi wurin domiri domin ana cewa faƙatiluhum sai an ka ce faƙatilu a immatal kufur satin da ya gabata mun faɗi hikimar da ta sa aka yi haka innahum la aimana lahum ai la uhuda lahum basu da alƙawali wa fi qira'atin bil kasr yace akwai qira'a bil kasr ita ce qira'a ta ibnu amir da yake bai kawo ta ba la imana lahum mun yi bayanin cewa in an ce basu da imani dama basu da imani to waɗansu suka ce nan basu da imani imani na shari'a an gane ko kuma ba mutane waɗanda ake amince ma ba domin imani a lugha yana ruka gaskatawa ma'ana su ba mutane waɗanda suka cancanta a gaskata su ba to in bu cancanta a gaskata su ba me yasa Allah ya ce ayi alƙawari da su tun daga farko a'a saboda wancan lokaci musulunci yana buƙatar a ƙulla alƙawari da su saboda ami a samu kariya daga sharrin su ban sani ko mun fahimta ba almuhimmu to an ce la imana lahum ba su da imani ba su da imani wanda yake a shari'a ana amfani wato an yarda da shi imani wanda yake na tare da shirka in ma mun dauki suna da imanin amma imani wanda yake hada da shirka kenan imani wanda ba imani ba wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum mushrikun ko ba haka ba sannan ya ce la'allahum yantahun dan su kame anil kufri daga kafirci wannan shi ne abin da mai jilani ya kawo a gurguje to amma idan muka diba cikin ilmul munasabat kamar yadda muka kawo ibnu ashur da ya zo sai ya ce to wagga aya munasabarta da ayoyin da suka gabata shine cewa bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani gamsashe game da barra daga mushrikai tun daga inda ya fara faɗin wato daga bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin hayazu anna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu wa bashshir alladhina kafaru bi'adabin alim duk da yi bayanin cewa yadda za a nisanta su domin mi domin sun ɓoye yaudara an gane ko sannan sai aka toge waɗansu daga cinsu an ka ce illal ladina ahadtum min mushrikin su kadai ne alƙawarin su zai za a tabbatar da shi thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahda ahadan fa atimmu ilayhim ahadahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin duk dai ayoyin da suka yi bayani bayani ne kan mushrikai waɗanda aka warware alƙawali da su ko waɗanda wato ga lokacin da alƙawalin su zai ƙare ina fata an fahimce ni waɗanda kuma aka ce in sun saba za a warware musu alkawarinsu to sai aka yi bayanin waɗancan za a tabbatar da su akan alkawarinsu to yanzu sai aka tashi akan bayani akan abu na gaba shine mi shine za a yi bayanin akan waɗanda suka fito fili suka warware alkawari kenan sai zamanto munasabar ta nan za ta yi bayani ne nau'i na wasu mushrikai na daban waɗanda su za sun fito fili sun warware alkawari ina fata an fahimta domin mayaudari shi ba zai faɗa ba ko ba haka nan bane to waɗancan kuma an ce in wata hudu suka kai daga waɗannan lokaci lokacinsu ya ƙare waɗansu kuma aka ce a'a to yanzu idan suka warware alkawali to sun bambanta da waɗancan kinan ba wato wanga nau'i ne na daban na mushrike aka cigaba da bayani akan sa shi yasa sai aka ce wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'alu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun kinan nan aya ta kawo ƙarin bayani ne kan waɗanda su in sun warware alkawali domin an ce famastaqamu lakum fastaqimu lahum ko ba ka nan bane illal ladina ahadtum min al mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an to wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim inna allaha bil muttaqin to an ka ce ban da su illal ladina ahadtum min al mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an to waɗannan su ko wa innaka thu aymanahum min ba'di ahadihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr in suka warware alkawari kenan sun bayyana makiya ne karara to nan ba a jira sai lokaci ya kai don bayyuwa mutum ya taso maka da makami ka ce a'a muna da alkawari shi sai ya kai lokaci kaza za a yi yaki ina fata an fahimta kenan dole na a tashi a kare kai duk wannan yana nuna muna yadda wato musulunci yake kiyayen mutane alkawullan su kuma da yadda ake tafiya da mutane daban-daban ina fata an fahimta to wa innaka su aymanahum idan suka warware rantsuwoyin su shi yasa waɗansu malamai suka ce na ayman an ce rantsuwa ah to kafiri yana da rantsuwa waɗansu malamai suka ce yana da rantsuwa idan an kulla alkawari da shi wasu suka ce a ba su da wata rantsuwa ina fata an fice don ya ce la aymana lahum babu rantsuwa gare su sai suka ce la aymana lahum mu'tabara shar'an ba su da rantsuwa wadda a shar'ance an yarda da ita to in ba su da rantsuwa to kuma ya an kai aka yarda da alkawarin su sai da to can alkawali ake nufi amma su rantsuwa su ba rantsuwa bace domin mafi yawancin addinai na bogi zaka ji an ɗauko dokoki an ce cikin littafin su kaza amma idan aka zo wajen aiki ba haka bane ina fata ana fahimta ta muna fata an fahimce ni sai a ce yanzu ku diba cikin addini addinai na zamani musamman yanzu in ka diba cikin kristanci namiji ya auri namiji bible ta hana amma yanzu sun halartar da shi shan giya cikin kiristanci haramun ne yanzu wannan sallar da za a yi zaka ga da yawa suna aikatawa zina haramun ce suna aikatawa kuma balma yanzu ba wai aikatawan ne matsalar ɗaya ba a'a ko cikin musulmi akwai masu shan giya ko ba karan bane ko cikin musulmi akwai masu zina ko cikin musulmi akwai masu luwaɗi amma ba ka samun musulmin da zai ce maka a'a cikin qur'ani yadda an ce a sha giya ko a zina ko a luwaɗi ba san ko mun fahimta ba saboda nan ne hatsarin yake danganta abin zuwa ga addini wa yaquluna allahi al-kadhib wa hum ya'lamun to Allah ce wa innaka su aymanahum in suka warware alƙawarin su jamhurin malamai da tafsiri sun tafi cewa wannan na kasu aimanahum warware alkawali tana da alaka ne da mutanen makka an gane ko kenan su ne ake magana kansu sulhin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi da su a sulhul hudaybiyya wannan shine abin da riwayoyi mafi rinjaye suka tabbatas amma akwai wata riwaya daga Huzaifa ibn al-Yaman ita ta nuna waɗanda za a yaƙa din ba su zo ba ma'ana kenan kamar ayar ba ta magana akan alkawalin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi da mutanen Makka to wannan za ku iske ra'ayi ne wanda yake da'if tunda ya saba ma sauran riwayoyi kenan sai a wato koda ya inganta zuwa gare shi ana iya ɗaukar shi matsayin kuskure ne ina fata ana fahimta ta wannan shi ne kamata mu fahimta كديبة كان العذب النمير للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين يا كاونا تو وإن كفوا أيمانهم إذا سك وروري القول من بعد أهلهم باين سني القول وطعنوا في دينكم سكي ورو سكي سوكا أتكن الدينكم كوبا هكبا كنا آية تكاو أبو بوا غدابي غانا أكو أنغاني كو وإن كفوا أيمانهم من بعد أهلهم وطعنوا كو في دينكم abubuwa guda biyu ta kawo in suka warware alkawari sannan suka yi suka cikin addininku abu biyu kenan na farko su warware alkawari na biyu su suka a cikin addininku to sai sun yi biyu din koko kaka a'a dukkan su nan ba a ce wa innaka su aymanahum ba aw ta'anu fi dinikum an gane ko in an ce aw kenan an ba ku zabi ko ba haka nan bane in sun warware alkawari ko sun suka sai an ka ce wa innaka su aymanahum in suka warware alkawarinsu wa ta'anu fi dinikum kuma suka yi suka a cikin addininku to sai sun yi biyu tunda au wani lokacin tana da rufin atafi wani lokacin tana da takhir to ita kuwa tana da rufin ataf to yanzu idan suka warware alkawari za su kawo muna hari amma ba su yi suka cikin addinin mu ba za mu yaƙi su kuma za mu yaƙi su ba dole za mu yaƙi su domin ya za a yi kar mutu ya taso ma da makami kai ka tsaya jiran shi bin za ka tsaya jira in kana da makami ka tunkare shi in kana iya in baka iya kuma ka wani ko ba haka nan bane shi ne abin da ya dace da kai in kuma ka tsaya shi halaka ka an gane ko to don haka nan waɗanda abubuwan ba ana nufin sai sun tabbata guda biyu ba ko suka suka yi cikin addinin mu sun warware alkawari don alkawari ne tsakankanin mu babu suka sai dai a tattauna kowa ya kafa wani hujja to shi yasa suka cikin addini maudu'i ne mai yawa zamanin annabawa an yi suka zuwa ga addini zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi suka zuwa ga addini zamanin khulafa'ur rashidun an yi suka zuwa ga addini ka ɗauko kafirai na zamani daban-daban daban kuma a yanzu ana yi kuma a zuwa gaba za a yi bincike ne mai yawa a ƙarƙashin wannan kalima ina fata an fahimci da warware alƙawarin da kafirai suka yi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko warware alƙawarin da an kai kafin shi ma ina fata an fahimci ɗabi'a ce ta kafiri warware alƙawari fir'auna ya alƙawari da annabi Musa ya saba Allah ce walamma waqa'a alaihimur rijzu قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون warware alkawari dabi'a ce ta kafiri shi yasa wanda ka gana yadda da su da abinda suka rubutawa su ce wannan ga text ai aiki da shi shi kanshi bai san ciwon kanshi ba domin su ba su aiki da text din majalisar ɗinkin duniya ba ta aiki da abinda ta faɗa dokokin turawa game da kasashenmu a cikin kasashensu suna tabbatar da abin da suka rubuta saboda su zauna lafiya amma a kasashenmu siyasa ta waje a siyasatul kharijiyya ba su aiki da ɗinnan dokokin to ya za a yi kafiri yana can ƙasar turai yana rungume da karuwa bakin flash bakin ruwa yana shan giya ya rubuta dokoki ya turo muna munan ya ce mu yi aiki da su mu kuma mu ɗauka mu yi aiki da su wani irin sakarkar muke kuma ya za a yi a ce ƙur'ani magana Allah ce amma mutane suna saba mata amma a ce wai dokar da bature ya kawo ba za a iya saba mata ba wata irin magana ce wannan a'a za mu duba mu gani menene maslaha wanda bai saba mu addini ba dama addini ya faɗa mu aiki da shi wanda kuma tambada ce can su ta tambada su su karkara da su tambadodin su wanda kuma bi jina bin su to shike da mu dai ba mu iya bin tambadodin kafirai wa ta'alu fi dinikum suka yi suka a cikin addinin ku fa qatilu a'immatal kufr ku yaki jagororin kafirci to na ai kuma duk kafirin da ya warware alƙawari za a yake shi ko ba haka da bane to sai qur'ani ya ce a'immatal kufr an gane ko a'a nan a yaƙe su saboda duk shugaba mai yaƙi yana wato duk runduna mai yaƙi tana tare da mi tana tare da shugaba kenan idan aka ce a yaƙi shugaban an ce a yaƙi al'umman ne don akwai wuya a kai ga shugaban ba a yaƙi al'umman ba ko ba haka nan bane a yaƙi dole sai an wato ƙanana ake farawa sannan akai mi sannan akai ga manya shi yasa kuke ganin kullum mutane abin suke so su kai ga babban matsayi saboda idan an kai ga babban matsayi mutuwa su a ƙarshe amma wajen jin daɗi su ne farko su za su cin amfanin babban matsayi su za su cin amfanin ƙasa su za aka za su za aka za amma kafin a kai gare su ko da za a kai gare su baka ci ko mutum dubu nawa ake kashewa baka ci a kai gare su ina fata an fahimci jin daɗi su ne gaba wajen wahala in ta taho kuma su ne ƙarshe to kaga kuma wannan al'amari ai ya ɓaci ina fata ana fahimta ta shi yasa ɗora mutumin da bai da kishin al'umma a wani matsayi hatsari na ina fata an fahimci Allah ya muna mai kyau waɗansu suka ce faqatilu a immatal kufr shine ku yaƙi kafirran makka domin su ne a immatal kufri a wannan lokaci domin mi domin dukkan larabawa suna koyi ne da su kaga ana kafa hujja da makka galibi sai a ce ai makka ma kaza suke yi makka ma kaza suke yi to wannan lokaci qurayshawa da makka tun da can da akwai dakin Allah mafi yawancin kafirai suna koyi ne da su shi yasa kafa hujja da dalili da kasar Saudiya kuma ko wannan ba dalili bane da alqur'ani da sunna ake kafa hujja don da za a kafa hujja da makka ko dan makka to abu jahal dan makka ne abu lahabin dan makka ne waɗanda suka kori manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka yan makka ne kuma yan uwansa ne quraishawan akwai cikin su masu jin larabcin akwai cikin su dan haka waɗannan ba hujja bane ba ma'ayir bane an fahimce ni abinda ake koyi da shi shine ni shine alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma wannan kan mu je nesa saboda wani zai iya ganin kaman magana ce ta zo a dunkule a makka ba a bude gidajen giya ba yanzu makka ba a shan giya babu gidajen giya makka ya halatta a sha giya a makka babu gidajen yanzu da na fina-finai da kuma raye-raye ya halatta a haɗu da maza da mata a yi rawa to in ka ce kafin hujja da makka to ina wani hujja za ta ina fata kuna fahimta ta don haka ya kamata mu waye ma addini ina fata an fahimce ni to wasu suka ce a immatal kufri shugabannin kafirci ko kuma a immatal kufri makka gaba ɗai saboda mi saboda ita ce nan ne kwata ta kafirci a wannan lokaci don mi Allah ce a yaƙe su ga jumla ta aliliya innahum la ibada lahum babu rantsuwa gare su ko ko la imani lahum a qira'a ta ibnu amir ba su da imani tabbataccen imani kuma ko da suna da imani na fitra to wannan imanin ya gushi don wannan ya ce ai suna da imani don kullu mauludin yuladu ala alfitra wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin to qalu bala kowa yana da wannan imani to imani ne wanda ya canza la imani lahum ba su da imani don wancan imanin na fitra ya canza canza Allah bai ce a zo a yi shirka ba ina fatan kun fahimta hau la'allahum yantahun me yasa an kace la'allahum yantahun dan su kani irin waɗannan kuma fi'ilai sai kun yi hattara la'alla tana iya daukar alal aqalla ma'ana guda uku la'alla tana iya zakkuwa littahqiqi tabbat la'alla tana iya zakkuwa lirraja'i damma'a ko tsammani damma'a inji malaman zauri daga atsama'u ne sannan kuma la'alla tana idha kwalit ta'lili as-sababiyya wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhluduna ko ba haka ba nan ba ana nufin ba la'allakum tana yiwa za su tabbata don an san ba tabbata za su yi ba kullu nafsin za'iqatul maut ai ka annakum takhludun kamar dai kwa dawama ko li takhludun kun yi haka kamar dai kuna sa tsabanin kun yi ne don ku tabbata ina fata an fahimci ni kenan nan sai ta zamanto ta zo da ma'ana ta ka Allah mun fahimta to sannan la'alla tana zakkuwa wani lokaci للتحقيق باين للتعليم an gane ko littahqiq tabbas sannan kuma tana zakkuwa lirraja'i to nan Allah ne yace la'allahum yantahuna tana yiwa su bari to Allah yana shakka Allah subhanahu wataala baya shakka to nan la'alla sai sun kace to nan tabbas za su kame wasu kace a'a la'alla tana yiwa su kame to kaga an samu matsala domin da tabbas da yana yiwa abubuwa ne wanda suke ba tabbatattu ba sai aka ce a'a babu matsala la'alla tabbas a wajen Allah hakikatan Allah ya san mai kamewa la'alla ku ba ku sani ba tana yiwa akwai wanda zai tuba tana yiwa akwai wanda ba zai tuba sai an kashe shi magana ta riga ta kare ban sani ko mu fahimta ba la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra kai ne abba ka sani ba amma shi Allah ya san in abin zai kasance ko ba zai kasance ba mun gane Allah ya taimake mu to wannan aya yan uwa tun da mun dan yi bayani kan tawa wancan sati abu na karshe da zan karawa akwai raddi ga yan al-aqlaniyun da kuma ‘yan ilmaniya ilmaniya wata mazhaba ce take cewa ai fasuluddini an daula an gane ko wato ke kenan to irin waɗannan ayoyin suna raddi gare su domin suna nuna addinin musulunci addini ne wanda bai tafiya tare da zamani addini ne wanda yake da alaka da ibada suna son su kwatanta kiristanci da mi da addinin musulunci saboda galibin kiristanci babu zancen jagoranci sai don can ibada da wani abin nan a'a musulunci sheikh ibn uthaymin rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin tafsirin sa da yazo a cikin suratul baqara wajen ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayn ila ajalin musamma har zuwa karshen aya da ya kawo wattaqullaha wa yuallimukumullah wallahu bikulli shay'in alim yace akwai raddi ga yan wato al-ilmaniyun masu cewa a raba addini kuma kadiba wai sai an ka ilmaniyun daga al-ilmi wannan bai kamata a kira su mutane masu ilimi ba ai jahalaniyun ne ya kamata a kira su ina fata an fahimci ni kamar dan falsafa ne sai a zo a ce a'a wai an ce babu Allah kuma a kire ta wai ummul ilmi wai ita wai aslul ilmi aslul ilmi shine philosophy to philosophy kuma sun ce est-ce que Dieu existe wasu sun ce ma babu Allah wasu sun ce wai est-ce que akwai Allah kaga shakka suke yi to yanzu wanga ya kamata a kira shi ilmi a wanga ba ilmi bane ba ba a kiran shi philosophy ya kamata a kira shi jahiltology domin babu jahili irin wanda bai san da halice shi ba ina fata an fahimce ni annabawa suke ce mutane su afillahi shakkun fatiri samawati wal ard Allah ya kyauta to misali nan wannan aya abinda nake so in bada misali akai duk wani abu da ake yi al-islamu salihun li kulli zamanin wa makan nan zancen warware alƙawari na da kulla alƙawari ƙasa daula peyi an gane country yana da alaƙa da wata ƙasa ya kulla alaƙa da ita wannan abubuwa ne wanda a zamanin na yanzu ko babu su akwai su to me ba ai ba zancen masallaci ake yi ba zancen ƙasa ta kulla alƙawari da wata ƙasa wannan shi bai daga cikin abubuwan da musulunci ya bayani shi yasa irin waɗannan abubuwan duk soki burutsuri zancen bashi ai zancen mu'amala ne zancen kasuwanci qur'ani ya bayanin wannan an gane ku ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum haqqoqin mata ga sunan cikin suratul baqara ga sunan cikin suratul nisa'i ga sunan cikin suratul talaq ko suratul nisa'i sughra tunda suratul nisa'i wacce ana kiran suratul nisa'i kubra ga sunan da haka kawai musulmi yaƙar hankalinmu ne ake yi alkur'ani bai bar wani abu ba sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bata bar wani abu ba malamanmu kuma ba su gajiyawa ba wajen fahimta da istinbati a ƙarƙashin kowace aya hukuncin da ya zo in ka sani ka sani in baka sani baka koma kai karatu bas in kuma ka sani kake bin son ranka to wannan kuma kana cikin hatsari allah kai mu da tsari malam mu je gaba sai allah ya ce ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم وهم
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ابن عاشور أتكن تفسير ساء التحرير والتنوير يتشي وانا آية تحذير من التواني في قتالهم نا أبن ديسا ألا كاوت صورة ترواني التواني شيني ينجن كري في قتالهم وجنبر ياكرسو عدا ما استثني منهم sai waɗanda an ka ɗebe daga cikinsu ko aka togace ko aka cire daga cikin mushrikai ba'da al'amri bi qatlihim bayan Allah yayi umarni da a yaƙe su wa asrihim a ɗaure su wa hisarihim kuma a sa musu wato takunkumi ko kuma a sha makance su an gane ko wa saddi masalikin najda kuma a koyi a toshe musu duk wata kafa ta neman taimako shine an najda fi wujuhihim a cikin huskokin su na ana nufin gaba ɗaya ta kowace fuska bi qawlihi da Allah yace faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad to da an kai bayanin waɗannan abubuwan duk da an ka kawo to sai an ka tsoratas akan yin jinkiri domin mutanen da an ka faɗa muku irin wannan shine halayensu to bai dace a yi jinkiri ba in sun warware alkawari wajen ya kasu bai dace a yi jinkiri ba domin Allah ce wa in naka su aimanin to in sun ka sun ka warware alkawari me ake jira da su ai zancen a yi jinkiri bai kuta su ba ina ganin wannan munasaba ta isa yan uwa su gane menene alakar wannan ayar da ayoyin da suka gabata ban sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam to mu komo cikin jalalai mu ga abin da ya kara malam yace ala litahdidi so mu yi hattara litahdidi in an ka ce litahdidi wato ana iya cewa litahdid da haƙarami had shine sa ma abu iyaka in an ka ce littahdidi da ha babba wato shine tsoratarwa da sawar firgici narko in ji malaman zauri yin narko in an ka ce littahdidi da dadun ana nufin shine kwadaitar da kai da motsar da kai to kaga in ka zo wanne ne cikin su ake nufi wagga littahdidi kin ya zaka gane ta wala yahuddu ala ta'amil miskin to kaga harafi ba kusan ma'ana nawa yake dauka ba shi yasa imamu suyuti a cikin littafinsa al'itƙan fi ulumin ƙur'an ya kawo babu adawatu tafsir to irin waɗanda haruffan sai ka iske tana ɗaukan ma'ana kalima kaza to ya kamata ka koma ka gani in ma'ana biyu take ɗauka ko uku ko hudu to wacce ce ake nufi anan ala tana iya zakuwa lilistifta buɗe magana ko jan hankali ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamuna ko ba ka nan bane sai ku ji an ce ala ku saurara ala innahum humul mufsiduna ko ba ka ake cewa ba to ala sai a ce ku saurara nan lilistiftahi ne bude magana don jan hankali nan kuma ala litahdidi don wato kwadaitar da kai kan aikata wani abu to gaga Allah ya kyauta ala litahdidi yace don wato motsarwa to qatiluna qauman ba za ku yaki don su mutane ba nakasu ay naqadu sun warware aymanahum alqawlan su'uhudahum wa hammu bi ikhrajir rasuli sun wato sun so su fitar da manzo min makkata daga makka ko ba hakan ba yace lamma tashawaru fihi lokacin da suka yi alkawali bi darin nadwa a darun nadwa darun nadwa ita ce kamar abin da ake kira wato assembly ta kasar makka a wancan lokaci wanda kafirai suke tattaunawa ina fata an fahimta an gane ko ita ce ake ce ma sanata yanzu ko assembly ko gidan da 'yan majalisa suke tattaunawa wa hammu bi ikhrajin rasuli kenan fiye ce min makkata lamma ta shawaru lokacin suka yi shawara fihi a cikin wannan gari bi dadi nadwa a darun nadwa wa hum bada'ukum awwala marra kuma alhali su suka fara yaƙarku na farko bil qitali da yaki awwala maratin farko haythu qatalu khuza'a saboda sun yaki kabila ta khuza'a ko qatalu khuza'a khulafa'akum waɗanda su abokanan ƙawancenku ne in an ce abokanan ƙawancenku wane yana ƙarƙashi na yanzu kun ga kamar yanzu taron da turawa suke yi sai a ce yanzu ƙasar Amerika tana da jiha 64 idan ka kai ma jiha ɗaya hari an gane ko to ka kai ma ƙasar Amerika hari ne gaba ɗaya mun fahimci wannan NATO idan ka kai ma ƙasa guda hari ta NATO ka kai ma NATO ne gaba ɗaya hari ba sani ko mun fahimta ba lokacin da rasha tana union soviet idan ka kai ma jiha guda hari kamar ka kai ma rasha hari ne gaba daya ba sai ko mun fahimta ba to amma kasashen afirka da larabawa idan ka kai ma kasa guda hari ta afirka ba kai ma afirka hari idan kasashen larabawa idan ka kai ma kasa guda ta larabawa hari ba kai ma larabawa hari ba balma yanzu a america akwai wato kabilu daban-daban kowane ɗan amerika da fari da baki idan ka taɓa ɗan amerika guda tal ka taɓa amerika ne da yaƙi haka ne kuma haka ba ya za a yi yanzu a taɓa ɗan amerika duk a ina ne ko a ina a duniya amerika sai kallo ya za a yi ƙasashen turai a taɓa ɗan ƙasar su ɗaya su bari ba za su bari ba amma da ƙasashen afirka da ƙasashen larabawa to idan ka taɓa ɗan ƙasar sau lokaci baka taɓa su ba bal ma in ka taɓa wata ƙabila to baka taɓa wata ƙabila ba in ka taɓa wata jiha baka taɓa wata jiha ba ana can ana yaƙi wata jiha wasu na suna murna ana kashe waɗansu 'yan ƙasar su to kaga ya za a yi kasashen musu ci gaba to kun ga irin wannan shi ne matsalar da muke fama da ita dole ka gane wutar da ta ci wancan in lokaci ya tsawo za ta kawo kanka sannan kuma can jihar can da babu yan uwanka in wani rikici ya tashi wata jiha to yan uwanka suna can fa ko kai kana nan sannan baka da tabbacin abin ba zai kawo gare ka ba ban sani ko mun fahimta ba حيث قاتلوا خزاعة خلفاءكم مع بني بكر كنن سن يقي خزاعة تارد بني بكر فما يمنعكم an gane ko an tuqatiluhum mi zai hana ku yake su tunda sun yake waɗanda kuke da alƙawari da su in sun ƙare da su gawa za su dawo gare ku za su dawo atakhshawnahum shin kuna jin tsoron su kina atakhafunahum shin kuna jin tsoron su fallahu Allah subhanahu wa ta'ala a haqqu shi ya fi cancanta an gane ko an takhshawhu ku ji tsoron sa fi tarki qitalihim a barin yaƙar su to na ai Allah ya umurce ya umurce ku ne ku yi ko yaƙe su sai an kace to Allah shi fi jin tsoronsa fi tarki kitalihim ku bar yaƙa su a'a yana nufin Allah shi ne fi cancanta ku ji tsoronsa idan kuka bari bu ku yaƙe su ba irin sakamakon da Allah zai muku kakka san tsammanin malin yayi kuskure shi yasa littattafai wani lokaci in baka fahimta baka rinka koma ma malamai su baka bayani nan fi tarki kitalihim in kun ka bar yaƙar su Allah shi fi cancanta ku ji tsoronsa dan shi ya umurce ku da mi da ku yaƙe su idan bu ku yaƙe su ba to wato abinda Allah zai yi muku kamun da Allah ne muka ya fi irin abin da su za su yi muku domin su duk abin da su muku guda ne iya azabar da dan adam zai maka a duniya ya kashe ka ko ba ka nan bane to shi Allah zai rayar da kai kuma ba za ka sake mutuwa ba ya ci gaba da maka azaba sai lokacin da ka dama to kaga ai azaba Allah babu irin tashi fa yawma idhil la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuthiq wathaqahu ahad Allah kai mun tsari to in kuntum mu'minin ha in kun kasance mu'minai wannan shine bayanin da malam mai jalalin ya kawo to amma a wani lokaci muna dan koma mu ƙara bayanai daga cikin waɗansu littattafai don saboda mi saboda ƙarin fahimtar aya abu ne wanda yake na buƙatar wato bayanai daban-daban to Allah subhanahu wataala da ya ce ala tuqatiluna qauman ba za ku yaƙi wasu mutane ba kenan nan ana son a haɗa muku dalilan da suka sa a yaƙe su na farko na kasu aimanahum sun warware alƙawari idan mutum ya warware alƙawarin yaƙi zaman wato ya warware alƙawarin zaman lafiya da kai akwai zancen yaƙi wato akwai zancen baka tsaya ka saurare shi babu na ɗai kenan wa hammu bi ikhrajin rasuli kaji abu na biyu sun so su fitar da manzo nan kamar Allah yana tuna musu ne da mi da tsohuwa ada'a waɗannan mutane su ne suka fitar da manzo har ya koma ga Allah bai koma garin su ba har ya koma ga Allah bai koma garin su ba saboda bi saboda mushrikai sun fitar da shi ina fata an fahimce ni to waɗansu malamai a nan suka ce wa hammu bi ikhrajin rasul sun yi ƙoƙarin fitar da manzo shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun ka ce wa qad akhrajuhu bil fi'li sun fitar da shi tabbas ina fata an fahimce ni ma'ana sun yi ƙoƙari tunda na an ce sun so su fitar da shi to yanzu muna jiran mu ji shin sun fitar da shi ko ba su fitar da shi ba kaga ko sun fitar da shi ko ba haka nan bane Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana daga cikin masu wannan ra'ayin cewa abinda ake nufi sun so su fitar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma a Makka lokacin da yana can kuma sun fitar da shi don Allah ya ce wato yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasirahum fala nasira lahum illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn idh ma fil ghar kuma Allah ya faɗi yadda ma suka tattauna wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi li yukhrijuka minha wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila kaga wannan yaro tabbas sun fitar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin malamai irin su ibnu ashur mai tafsiri na at-tahrir wa tanwir shi ya ce cewa nan wa hammu bi ikhrajir rasul ba ana nufin sun fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba suna son su fitar da shi domin hammu abu ne zuwa gaba an gane ko hammu abu ne zuwa gaba sun so ma'ana lokacin da aka yi fathu makka an gane ko aka yi fathu makka bayan an ci makka da yaki to sai suka yi ƙoƙarin waɗanda suka yi gudu su tattara ƙauyawa a samu a yi runduna-runduna a je makka a fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ya tafi akan wannan don ya ce hannu an kace sun so to ya an ce ko an so to kenan abin ba wai ana nufin ya riga ya wuce ba ina fata an fice ni wato fi'ili na hamma wato yana nufin abu ya wuce amma kuma shi ma'anar shi tana nuna zuwa gaba domin an ce na so in aikata abu kaza kenan ban aikata ba ina fata an fahimce ni to shi ya tafi akan wannan sai dai a takaicin takaitawa lokacin da wannan sura ta sabka ai ba ai fatahu makka ba kenan wa hammu bi ikhrajir rasul nan bayuwa a ce a'a sun so su fitar da shi don a wannan lokacin ba makka yake ba a wannan lokacin yana madina ina fata an fahimce ni don haka dai zance wanda an mafi inganci shine cewa sun so su fitar da shi kenan a can ku sani ga abin da sun ka aikata ba manzo sallallahu alaihi wa sallam kenan waɗanda mutane sun cancanta a yaƙe su ban sani ko mun fahimta ba وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة سننسوسك فار يا كركو farkon lokaci shine awwala marratin na farko ma'ana ba ku kuka fara ba kaga wanda ya jaka da fada ai shine ya ja fada ko ina fata an fince ni kuma malam Bahaushe ya ce mutum biyu suke yin fada to amma yin fada ya kama dole wani lokaci ai dole sai an yi shi don wani azzalumi sai ka gudu kuma ya ce sai ya bi ka to kaga tun kana gudu tun kana gudu sai ka kai inda ka kai dole sai ka kama makanka awwala marratin wato abu na farko wato shudi na farko ko karo na farko an gane ko kalima ta marra aslinta wato daga marra ya murruna an gane ko sai a ce marratan so dai kamar abin da ya shudi ina fata an fahimce ni amma na an yi shi da an ka ce marra ya murru ya kuma kamar akan wato zarfiyar zamaniya aslin shi masdar ne ma'ana ana nufin lokaci na farko amma sai na rushe marra ya shuɗe ya murru marratan shuɗewa ɗaya ko shuɗi ɗaya zaka ji wasu da hausa ce shuɗi ɗaya to asalin marra shine abin da ya shuɗe ina fata an fahimce ni marra ya murru marratan sannan sai an ka ce awwala marra don ka gane ita idafa a larabci ba ta buƙatar dole sai an haɗa tsakanin namiji da mace domin marra mu'annas ne yana da ta'u to namijin shi ya kamata a ce ula marratin to amma cikin idafa wannan babu sharadi ana iya cewa awwala marratin ana iya cewa ula marra dan ita idafa ba dole bane sai an yi mutabaka tsakanin at-tafkir wa at-ta'nif ban sani ko mun fahimta ba kaga awwala marratin ce bai ce ula marra ba su suka dai yake ku a karo na farko kenan kaji laifufukan su sun warware alkawari sun fitar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma su ne suka fara yaƙa ku ba ku kuka yaƙe su ba ku wato sun riga sun yaƙi waɗancan mutane da kai da alkawari da su kenan sun warware alkawari a takshaunahum nan a sual tambaya lil inkari ta musunce shin yanzu kuna jin tsoronsu eh shin yanzu kuna jin tsoronsu shin yanzu waɗannan mutane har abin tsoro ne ai ba abin tsoro bane a takshaunahum shin kuna jin tsoronsu fallahu Allah subhanahu wataala a haqqo an takshahu shi ya fi cancanta ku ji tsoronsa a haqqo an takshahu shi ya fi cancanta ku ji tsoronsa ko ba haka nan bane ina fata an fahimta malaman nahu sun ce Allahu shine mubtada a haqqu shine khabar an takhshawhu shine badali na istimali an gane ko wal mufaddalu mahdhufun ay fa hay fa khashyatullahi a haqqu min khashyatihi ina fata an fahimta tsoron Allah shi fi cancanta daga cikin tsoron su waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi a haƙƙu shi khabar ne an gane ko wa an takhshawhu shine mubtada kenan sai da manto an takhshawhu duk in ka haɗe shi gaba ɗaya shine ake kira al-masdarul munsabik in baka san shi ba munsabik wanda kera shi na an kai wato an maida shi masdar wato kenan khashyatullahi a haqqu an gane ko to sai an ka kawo mubtada da khabar kenan asalin magana khashyatullahi a haqqu sai an ka ce fallahu a haqqu an takhshawhu ya za mu gane wannan wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna ay siyamukum khairul lakum in kuntum ta'lamuna haka wadansu malamai sun kace wa anta wato fallahu ahqqu an takhshawhu kenan khashyatullahi ahqqu min khashyatihim haka suka kawo shi wadansu kuma daga cikin kenan ita ko jumlat ta mubtada da khabar ce ta zamanto ita ce matsayin khabar ta Allah kamar yadda suka ce to sannan kuma wadansu daga cikin malaman nahawu da sun ka zo suka ce a'a shi a haqqu shine a matsayin mubtada an takshahu shi ne matsayin khabar ba taqdimi wa ta'khir bane amma duk duk inda an ka taho dai ma'anar guda ce domin in mun ce khashyatullahi ahqqu koko wato ahqqu an takshahu shi ne khabar kin babu taqdimi wa ta'khir amma duk ma'anar su guda ce ma'anar shi ne tsoron Allah shi ne fice ta daga cikin tsoron su wadansu kuma suka ce fallahu ahqqu an takshahu suka ce shi an takshahu matsayin nasba za a mishi kenan Allahu ashaddu Allah shi fi cancantar wato a ji tsoronsa waɗansu suka ce kai mu duk wanga bayani mu abinda mun ka dauka an shafe mu na harafi guda fallahu ahqqu an takhshawhu ay bi an takhshawhu in kuntum mu'minin Allah shi yafi cancanta a ji tsoron sa in kuntum mu'minin har in kun kasance mu'minai to anan kafin mu je aya ta gaba saboda lokaci yana tafiya shine in kuntum mu'mini har in kun kasance mu'minai to su ba masu imani bane duk dajin ga da an ka ciwo tun daga lokacin da an ka fara da'awa eh har zuwa lokacin da wanga aya ta sauka to ayan ce in kuntum mu'mina to su ba mu'mine bane to wannan waɗansu daga cikin malamai malaman kufa su irin wannan in ya samu galibi suna cewa al-khabaru wato jawabul jawabu sharti muqaddam kenan su a wajen su in kuntum mu'minin fallahu ahqqu an takhshaw sai da to kenan an qaddama an akhar na fata an fahimci ni amma malaman basar suka ce a'a shi aljawabu mahdhufun dalla alaihi ni dalla alaihi ma qablahu kenan asalin maganar in kuntum mu'minin fallahu ahqqu an takhshahu amma tunda an ce fallahu ahqqu an takhshahu in kuntum mu'minin to mai hankali zai gane an shafe shi amma ga abin da ya nuna shi fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ai in kuntum la ta'lamun fas'alu ahla dhikri haka sun kace sannan nan in wagga sunanta littahyiji ka rike da kyau littahyiji da ta'un da ha babba da ya'un da ya'un da jimun motsarwa haja abu ya motsa hayyaja ya motsar da abu to dan a motsar da ku ne domin dama kuna da imani sai sun ka ce to in kuntum mu'minin sun ka ce kamilin iman in kuna da cikakken imani a'a in kuntum mu'minin in dai wato ba kuna da cikakken imani ba saboda wasu sun tafi akan haka in kuntum mu'minin in dai imanin ku tabbas na gaskiya ne kuma hakikatan kun yarda da Allah to shi kenan fallahu ahqqu an takhshahu kenan in kun lazimci wannan imanin Allah shi ne ficin ku ji tsoron sa ina fata an fince ni sabanin munafikai ko ba kana bane eh su munafikai mene ne suke tsoro mutane suke tsoro ba Allah ba kafirai ma sun fi tsoron dan adam da Allah don duk abin da za a ce musu Allah Allah ba gadiya suke yi ba amma da sun ji an dauki makami sun dauki makami an yi gaba da gaba shikenan sai ka ji sun ji tsoro duk wannan abin da suke ji suna jin tsoron kabbara ka ja aya ka fassara ba su yadda ba amma idan suka kawo hari aka ce ga musulmi sun fito sai ga sun ji tsoro ina fata an fahimce ni me yasa suke jin tsoron mutane shi yasa Allah ce la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah Allah ce yahlifuna billahi sukum munafiqai lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin to duk inda ka cimma irin wannan in kuntum mu'minin in kuntum mu'minin wasu sai fasara shi in kuntum kamilin iman in kuna da cikakken imani wasu kuma su ce a in kuntum mu'minin in dai hakku imanin ku kun lazimci abin da yace to ga abin da ya kamata ku aikata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina ai to dama sun yi imani tun kafin sauka waɗannan ayoyi in ba haka ba wallahi suna waiwayuka Allah ya kyauta malam muje aya ta gaba mu gani قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم malam mai at-tahrir wa tanwir yace wagga aya tana matsayin istinafun ibtida'i an ce istinaf magana wadda aka fara ibtida'iyun wadda kamar kamar farkon wata magana ce ta daban ba tana da alaƙar inda sun ka gabata ba ta fuskar abin da take ɗauke da shi na wato marufar da ta sa aka kawo ta kun san nace akwai istinafun bayani in an ce istinaf bayani shine cewa lal farkon magana aka fara amma tana bayani ne kan abin da ya gabata in an ka ce isti'nafun ibtida'i an fara magana amma fara wadda aka yi an gane ko ibtida'i nan tana dauke da wani sako nata na musamman na karan kanta ba tare da sai an hankalta mu wadancan ba ban sani ko mun fahimta ba to malam yace to wannan min gharad at-tahdhir an gane ko nan abin da yasa Allah ya tsoratar da mu daga kafirai to yana son sai ya fara wata magana sarihun bil amri bi qitalihim sai aka fito karar aka ce ku yaƙe su domin can an ce ala tuqatiluna qauman shin ba za ku yaki wadansu mutane ba sai an ka ce kai in ba wani na tsaya shi na cewa Allah ya ce ai ba za ku yaki su aka ce kai qatiluhum yanzu shikenan ina fata an fahimci ni ka sa akwai wanda bai gane ba sai an yi baro baro ake cewa ko ina fata an fahimta to qatiluhum bari mu komo cikin jalalaini yace Allah ya ce ku yake su yu'adhibuhumullah Allah zai yi musu azaba an gane ko bi qatlihim kenan ta fuskar kashe su bi aidikum ta hanyar hannayenku sai ayyaki sai su mutu wa yukhzihim sai Allah ya kaskanta su yuzilluhum kenan bil asri Allah ya kaskantar da su ta fuska a kama su wal qahri a rinjaye su wa yansurkum alaihim sannan Allah ya taimake ku akan su wa yashfi sudur qaumin mu'minin sannan kuma Allah ya warakar da wato in an ce sudur jam'i ne na kirji kirzan muminai duk da yake nan zukata ake nufi me yasa an ka ce ma kirji zuciya me yasa qur'ani wani lokacin yake ce ma zuciya kirji saboda ita zuciya cikin kirji take utliqa shay wa urida ma yahillu fihi an gane ko yace bima fa'ala bihim wa yashku sudur qaumin mu'minin bima fa'ila bihim bima fa'ala bihim bima fa'ala bihim hum banu khuza'a kenan ga abinda sun ka aikata su da kansu sun ka aikata ma banu khuza wannan abinda sun ka aikata aljaza'u min jinsil amal sun yaƙi waɗansu mutane ba gaira ba saban to su kuma dole ne sai a yi sai a yaƙe su sannan kuma wa yatubu Allahu ala man yasha a kafin abin da cikin jalalin ne qatiluhum ku yaƙe su qatiluhum ku yaƙe su umurni ne nawa na Allah subhanahu wataala to irin waɗannan ayoyin yana da kyau mu fahimci waɗansu abubuwa gare su shi ne cewa akwai wasu abubuwa masu muhimmanci cikin tafsiri da cikin fahimta hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suka inganta da kuma tafiyar shari'a akwai abubuwa waɗanda su ne suke motsar da tafiya ta fahimtar nassi in kana son ka gane shi da kyau ina fata an fahimce ni na farko nan qatiluhum ku yaƙe su menene shi umurni ne to duk abin da Allah ya yi umurni an gane ko akwai hikima cikin shi wajen aikata shi duk abin da Allah ya yi hani akwai mi akwai hikimar da ta sa Allah ce a bari ko ka gane hakan ko baka gane ba abin da ce ayi umurni ko ka gane hikima ko baka gane ba ko ya faɗa ko bai faɗa ba to akwai hikima to shi yasa da zaka ɗauki duk umurnin da ya zo cikin alkur'ani kai bincike bincike ne mai yawa da zaka ɗauki dukkan halin da ya zo cikin alkur'ani kai bincike bincike ne mai yawa lokacin da kake tafsiri da zaka hankalta ma wannan umurni ne wannan hani ne sai ka samu wata ma'ana ya zamu yi mu tabbatar da wannan halin wannan abin da Allah ya ce da ya umurni ya zamu yi mu tabbatar da shi wannan abin da Allah hana ya za a yi mu nisance shi menene fa'idodin da ke ciki in mun aikata umurnin ubangiji menene fa'idodin da ko ko menene hadarin da ke cikin halin da Allah ya in mun aikata ya abin zai dawo mana da sharri ga mutum guda ko ga al'ummomin mu karatu ne mai faɗi mai yawa wannan na farko kenan al'awamir wannan wahi abu na biyu wanda ya kamata mu fahimta shine cewa yana daga cikin abubuwan da suke kada ɗalibai cikin matsala shine cewa idan aka zo wajen fahimtar nassi sai su ɗauki wani ɓangare su bar wani ɓangare da an ka ce ƙatiluhum ku yaƙe su umarni ne na Allah ko to Allah ba zai yi umarni ba da abin da da abin da ba za mu iya ba misali sai mu ce yanzu kasashen afirka su yaki kasashen turai za mu iya duk abin da allah ya dora maka idan ba za ka iya yi ba allah ya dora mashi ba dora maka shi ba shi yasa mutumin da ya zo yanzu zai yin sallah amma bai iya yin tsaye rashin lafiya ya rinjaye shi sai mu ce dole sai ya yi tsaye a'a to waɗanda suke son su yi jihadi da waɗannan ayoyi Allah ya ce qatiluhum a yaƙe su shin wai kana da kayan da zaka yaƙe su ka shirya ma yaƙin kai yanzu ta kan kake yi kana neman zaman lafiyar ƙasar ka ne kana neman abincin da ka ci to kai yanzu ka yaƙi wa Allah bai ɗora maka wannan ba na fata ana fahimta ta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la nukallifu nafsan illa wus'aha a cikin abin nan wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba ina fata an fahimce ni walladina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha shi ko a cikin suratul a'raf wancan kuma cikin suratul an'am la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha a cikin suratul talaq duk dai shari'a tana hankalta ma duk abinda an ka umurce ka sai sai in akwai ikon ka aikata shi mun fahimci wannan da kyau to amma ina sai ka iske ɗaliban ilimi kullun mutu ya ce an ce qatiluhum ku yaƙe su to ina sharuɗan duk al'amari in hukunci ne sai an samu ka'ida guda biyu ku riki tawafuru shurut wa intifa'ul mawani a cikin aqida da fiqh sai sharuɗa sun cika sannan kuma ko da sharuɗa sun cika to sai in kuma an samu intifa'ul mawani babu abin da ya hana waɗannan sharuɗa su yi aiki domin akwai lokacin da sharuɗa za su cika amma sai a samu mani mutumin da misali ya fito ya ce shi kafiri ne ya kafirce ma Allah mi a matsayin shi ha mi za mu ɗauke shi ya faɗi kalmar ta kafirci ko haka ne ko ba haka ba to amma sai aka samu mutumin nan tilastar da shi aka yi ga bindiga aka ce in bai faɗa ba za a kashe shi ya kafirta kaga muƙaddarta yana da hankali sharaɗi ne muƙaddarta ya balaga sharaɗi ne muƙaddarta yana da hankali ba mahaukaci ba ne sharaɗi ne muƙaddarta bai yi maye ba yana cikin hankalinsa sharaɗi ne to duk waɗanda sun tabbata to sai ya faɗa to kaga sharuɗa sun cika amma ko da aka zo aka bincika sai aka gane wannan mutumin an azabin daga ne an ce ya ce shi kafiri ne sai ce shi kafiri ne za mu kafirtar da shi ba za mu kafirtar da shi ba tawafur shurut wa intifa'ul mawani shi yasa Allah subhanahu wataala ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kana son ka yaki turawa ka je kai karatu kai makamin nukiliya wanda ya iya yaka turawa Putin ne ya yaka su shi da ya shirya kai baka shirya ba kana ganin yadda ake yaƙar turawa putin shi ya shirya ko ba musulmi bane kana ganin shi wanda ya shirya mai yaƙar turawa shugaban ƙasar koriya ta arewa yaro kim jong un ko ba kanan bane ko ba kanan bane shi ya shirya mai yaƙar su kai da ƙasar ka baka shirya mai yaƙi ba kana caka yaƙi da ba ka yaƙi gashi na an watso ma yan ta'adda ma yalla na kajimin daga masu karu garu kana kana tsoro yoshi ka shirya mai yaƙi baka shirya mai yaƙi ba wanda ya shirya ma yaƙi putin da koriya ta arewa da china amma mu ba mu shirya ba don ba mu yi ilimin da za mu yaƙa su ba ina fata an fahimce ni wannan duk hayaniya ce da sun zo sun kai hari gidan ruwa da gidan wuta shi kenan wa za ka yaƙa sai dai ka bar ƙasar ka don haka ya kamata matasa a ajiye zafin kai a yi amfani da ilimi to a nan wata ƙa'ida kuma ta biyu shine cewa duk in ka zo ayoyi na alƙur'ani an gane ko shine in kana son ka fahimce su akwai ƙa'ida guda hudu waɗanda za ka haɗa lafuzan alkur'ani akwai abin da suke kira wani doktor da ake kira ahmad muhammad alburaidi na ƙasar saudiya yamma mata ko muhammad bin ahmad ne ko ahmad bin muhammad alburaidi yake cewa mu'tamadun rabt in kana son kai tafsirin alkur'ani da alkur'ani da an kawo aya ka hankalta yadda za ka alakanta ta da wata aya to abubuwa ne guda hudu shine ake kira mu'tamadun rabt ka rike na farko al-lafzu na biyu al-ma'na na uku al-hukmu na hudu alƙissa duk ayoyin ƙur'ani suna da alaƙa da juna ta fuska waɗannan abubuwa guda hudu ko ukun ko hudu na farko allafzu zan ba da misali da wannan ayar da muke ciki da muka ce qatiluhum ku yi ku yaƙe su to duk ayar da ta ce ayi yaƙi ayi yaƙi ayi yaƙi ko an yi yaƙi ko da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da alaƙa ta fuskar shi yayi yaƙi wani annabi yayi yaƙi ayoyin ƙital kuma banda ayoyin ƙital duk ayar da za ta ba da ma'ana ta yaƙi ko da ba ƙital ba an ka ce misali jihadi to da ƙital da jihad duk kaga abu ne wanda mi guda zai iya haɗa su da abubuwan da suke kusa da su to kaga ta nan za ka haɗa ma'ana tsakankanin su na biyu alma'ana alma'ana shine jihadi da ƙital kaga abin da ya haɗa su ne ma'ana amma ba kalma ɗaya ba ce domin ƙatal yuqatilu qitalan jahad yujahid mujahadatan ta fuskar lafazi ba su haɗu ba amma ta fuskar ni ma'ana sun haɗu sai ta fuska alhukumu hukumci in an ka ce hukumci to sai kuma yanzu misali sai mu ɗauki cewa nan Allah ya faɗi hukumcin jini to duk ayoyin da sun ka zo sai mu tattara su mu rubi mu ga hukumcin jini a cikin alkur'ani abu na hudu sai alƙissa shine ƙissa in an ce ƙissa shine wato ba da labari kissa annabi Musa ta zo a cikin suratul Baqara ta zo a cikin suratu wato al-A'raf ta zo a cikin suratul Shu'ara ta zo a cikin suratul Yunus ta zo a cikin wato suratul Qasas da sauransu sai ka tattaro waɗannan ayoyin sai ka fahimci kissa annabi Musa a cikin Al-Qur'ani mun gane wannan to qatiluhum ku yaƙe su umarni da daga wajen Allah amma sai in akwai iko to yaƙin nan ayoyin sun yi bayanin yadda matakin shi yake na farko ba a ce a yaƙa ba Allah bai bada umarni ba saboda ba a da iko qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah li yajziya qauman bima kanu yaksibun aw ta qira'a li yujza qauman bima kanu yaksibun ana na ana nan sai aka ce to an yi musu izini su yaƙi udhina lil ladina yuqataluna ko yuqatiluna aw ta qira'a bi أنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله أزواج عشان آيوي daga nan bayan an bada izini to sai aka ce su yaƙi waɗanda suke yaƙarsu ko ba haka nan bane wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum me yasa aka ce waɗanda suke yaƙarsu saboda su kaɗai suke da ikon yaƙa in sun ka ja yaƙin da ya fi ƙarfin su abin zai musu yawa kaga Hitler lokacin da yake yakan kasashe kaɗan kaɗan sai ya mamaye su amma lokacin da ya tada yaƙi duniya gaba ɗaya ta tara mishi sai ya yi ƙasa domin dole na ka yaƙi daidai inda kake iyawa to wannan shine mataki na uku ƙarshe kuma sai an ka ce wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffa shine at-tadarruj fi tashri' ka karanta wannan babi ne mai faɗi yakin ya aka fara azumi ya ne mataki matakin azumi a cikin shari'a ta musulunci haka dai sallah ya ne matakinta a tarihin musulunci kaza kaza abu kaza sai da aka zo kaza aka zo kaza aka zo kaza aka zo kaza giya ba lokaci guda aka haramta ta ba waɗansu malamai suka ce mataki uku wasu malamai suka ce mataki hudu na farko an nuna cewa abu ne wanda bai da wato tana dauke da illoli amma a fakaice wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana na biyu sai anka zo anka ce akwai amfani amma cuta ta fi yawa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nas na uku sai anka ce a lokacin sallah ka asha يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون نكر شيء سي أنك تجبال أي أنهنا كوتا كوتا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون شكرا to kaga mataki mataki ne haka ne zaka iya fahimtar nassi na alkur'ani ba wai kai ka zo kai ta yin abin da kaga dama ba ina fata an fahimce ni ana nuna min lokacin har mutsuwa sai abu na uku na, na karshe bayan waɗannan akwai ka'idodi guda biyar duk in an ka kawo aya na farko ka dibi shin qira'at da akwai cikin wannan wannan aya qira'o'in ta kuma menene alaka tsakanin su na biyu sai al-mutlaq wal muqayyad lafazin da ya zo sake da wanda ya dabaice shi sai al-mujmal da al-mufassal wanda ya zo a dunkule da wanda ya fayyace shi sai kuma al'am da kuma al-khas wanda ya zo am da kuma khas da wanda ya keɓance sai an-nasikh wal mansukh duk ayoyin qur'ani suna buƙatar wannan abubuwa guda biyar da ka fahimce su tafsirul qur'ani bil qur'ani in Allah ya so zai maka sauki kuma shari'a zaka fahimce ta nan da Allah ce qatiluhum ku yaƙe su nan matsayin mutlaq ne Allah bai ce ku yaƙe su lokaci kaza ba ku bar lokaci kaza amma nan da Allah ce a yaƙe su sai mu ce a'a mutlaq ne amma za a yi taqayyidin shi banda watanni masu alfarma inna iddata ash-shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum kaga qatiluhum ku yaƙe su banda waɗannan nan kuma mutlaq ne bai faɗi wani wuri ba amma banda masallaci mai alfarma wala tuqatiluhum inda almasjid alharam hatta yuqatilukum fi qatiluhum ku yaƙe su mushrikai a'a banda mushriki wato wanda yake mi mushrikan mata sun shiga ciki ba sa shiga ba ba a yaƙar mata ba a yaƙar ƴaƴansu ina fata an fahimce ni to qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim Allah wato yu'adhibuhum Allah bi aydikum Allah zai azabtar da su da hannayenku wa yukhzihim sannan kuma Allah zai kaskantar da su kaskantarwa nan ba maudu'i ne Allah yana kaskantar suwa a duniya da lahira misalin waɗanda Allah ya kaskantar a duniya misalin waɗanda Allah subhanahu wataala ya faɗi zai kaskanta su a lahira ko waɗanda ba sun mutu Allah ya riga ya kaskanta su Allah kai mu tsari da kaskanci wa yansurkum alaihim Allah ya taimake ku a kansu an gane ko to sannan kuma sai mu zo zuwa ga zancen nasu to wagga qatiluhum ku yaƙe su an shafe ta ku ba a shafe hukuncin ta ba yaƙar mushrikai da kafirai ba a shafe shi ba in kuna da ikon yaƙar su ku yaƙe su in ba ku da ikon yaƙar su shikenan Allah bai dora muku ba ina fata an fahimci ni gakkace waɗansu malamai musamman lokacin da ingila ta mamaye ƙasar indiya sai ta yada aƙida cewa ta yada aƙida cewa jihadi ya riga ya ƙare a musulunci ina fata an fahimta sai ta samu waɗansu malamai suka bada yada wannan fatawa me yasa suka yada wannan fatawa saboda in an ce babu jihadi kiran ba za a yaƙi turawa ba sun zo sun mamaye ƙasashe dole a sa musu ido ina fatan kuna fahimta ta to wannan hukuncin la ikraha fi dini suke cewa babu cidastawa cikin addini na ana nufin babu cidastawa baka iya sa wani cikin addini da karfi don baka sa abin da ke cikin zuciyarsa ba amma matukar za su kawo muna hari an ce mu kare kanmu matukar muna da karfin da zamu yaki gwamnatin da za ta hana wasu su musulunta dole ne sai mun yaki ka domin babu bane ana kafirtar da mutane muna gani ina fata an fahimce ni يعذبهم الله بأيديكم و... وتمنى النصر سي الإجمال والتفصيل شيني الإجمال قاتلوهم كياكيسو سي متي ياكي نو منزا الله صلى الله عليه وآله وسلم كاغانا مجمل لي قاتلوهم كياكيسو أما منزا الله صلى الله عليه وسلم يا ياكي دابا دابا أن ياكي بدر الله يا بعد لابارين شاء أتكن سورة آل إمران سورة آيو يكوبا كما قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي, رأي الأين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله يا ba da labarin yakin badar a cikin suratul anfal iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum wa law tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wa inna Allaha lasami'un alim iz yurikahum Allahu fi manamika qalila ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور هذو أشهد أن آيوي الله يا بيان ياكي من زع الله صلى الله عليه وسلم أهدو ألوكة عند أنك ياكي يا بيت ونم بياني أتكون سورة المي سورة واتو أبنن آل عمران وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون غاشنا دي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ألا يا بيان ياك أم حنين أتسن سورة التوبة كما هكذا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ويشفي صدور قوم مؤمنين الله شي وركد wato zukata na mutane wanda suke muminai wannan ya tabbatar da imanin sahabbai Allah na shirya cewa suna da imani ita ce nukutar da ya kamata in yi ishara zuwa gare ta waɗannan ayoyin guda biyu suna ɗan sauran bayani da ya kamata a ƙara insha Allah ta'ala sati mai zuwa in akwai rayuwa in Allah ya so za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zamanto dalili Allah shi ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته